الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك أن مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله darasi na 68
darasi na 68 kenan na karanta littafin nan na sunan nisa'i na'am al-mujtaba ko al-mujtana muna cikin har yau kitabul husli wa tayammum babu tarkil mar'ati naqda haka ne ra'siha inda al-ihtisab babin da ke magana kan cewa mace an yafe mata ba sai ta kwanci ba sai ta warware kitsan kanta ba lokacin wanka muna cikin wannan babin ne a kaza na'am iqra
بسم الله الرحمن الرحيم باب ترك المرأة نقض رأسي باب رأسها باب ترك المرأة ن- نقض رأس رأسها عند الاغتسال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد الله عن عبيد عن عبيد بن عمير أن عائشة قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فإذا تور موضوع مثل الص- مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأف- فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا
نعم طيب wannan hadisi hadisin uwar mu'minin Aisha ce Allah ya kara mata yadda take cewa laqad ra'aytuni aghtasilu ana wa rasulullah ni gani nan ina wanka ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min hadha daga wannan abin da kuke gani sai ta ishara
نعم fa'iza taurun maudu'un mislisa da aka duba su aka ga ainihin wani rindimemin tukun ya ce ƙatotuwa ana kiranta taurun daga wannan akushi ko wannan mazubin ruwa muna wanka ni tare da manzala sallama audunahu ko ƙwaryar da girmanta bai kai wannan ba
مثل الصاع ko مثل إيه.
الصاع أو دونه shine ai misalin sa'i sa'i ko mudun nabi nawa ne hudu ko ƙasa da haka fa nashra'u fihi jami'a sai mu fara wanka a ciki gaba daya fa afidu ala ra'si na kan fito ruwa na zuba ma kaina jinan Aisha shine afidu kenan araftum bi yadayya thalatha marrat da hannuna kan fata har uku wama an kusu ko an udumin li sha'ar ba tare da na kwanci kitsan kaina to daga nan ne al'imamun nasa'i ya kullame باب.
tarjama ɗinsa na babinsa idan ana ganin saboda gashin kai yawa na ya mace ta yi kitso watakila har ta ɗaure ta irin abin da suke da kalaba ɗin nan su ɗaure da zare ko da da- da- da misali roba to zai yi wahala a ce ruwa ya kai ga asalin gashi har ma ya kai ga makarkaɗin kanta da haka ne suke cewa cikin fiƙinmu alaiha naqdul madfur haka muka karanta naqdu warware al madfur daga dafar in ka ce ad-dafa'ir zankwaye na kitso na mata shine ad-dafa'ir sai suka ce yajibu alaiha naqdul madfur dole ne ta kwance tunda wanka ne ba Allah bane to amma in wannan doka ne bisa wannan hadisin ya tabbata cewa ta bar haka din amma da sharadi suka ce dole ne sai an kosar da shi gashin kan da ruwa warwarewa ga afuwa saboda wannan hadisi ito amma kuma gashin kan a cikushe yake dole sai ta kosar da gashin kai da ruwa mawadaci saboda ruwa ya kai ga inda ake bukata saboda tsoron barin lam'a tare da ita akan نعم a arabtum عرفنا wannan hadisi tabbatacce ne sahihi ne al-bukhari ya fidda shi mai tan da hamsin mai tan da sittin da ɗaya mai tan da sittin da uku mai tan da saba'in da biyu cikin wurare masu tarin yawa a cikin sahihul bukhari stammer
باب إذا تطيب واغتسل وبقي آثر الطيب babi da ke magana idan mutum ya yi wanka kun gane ko ka ce idan ta tsayyaba idan ya turara jikinsa idan ana kiran turare abdi turare ba ana kiran shi abdi amma na wuta ana kiran shi bakhur wanda za a kunna ka ga ana koro hayakin a jika arabtun to sai kulla babi idan mutum ya tura- wato ya turara jikinsa sannan kuma ya wanka amma kuma ga asaru gurbin wannan turaren a jikin shi kamar yaya e idan mutum zai yi aikin haji zai cire tufafi na gida kuma zai yi wanka kuma ba shi ba sa turare to amma da yi wankan nan fa sai ga ƙanshin turaren ana ji a jikin shi kuma yana cikin ihrami za mu ga da ibn umar yana cewa shi da ya masa sakandami da wato narkakken darma mai zafi ya fiye mai sauki da a ce ya yi wanka kuma yana jin asarin turare za mu ga wannan nan gaba amma a nan abinda ake gaya mana shi ne babi da ke magana idan mutum ta ba ya turara jikin shi wa tasara ya yi wanka amma wa baƙiya asarutti wanji ko tasiri na turaren yana jikin shi ya matsayin ihramin shi kenan ko نعم ka karanta آه.
karanta أخبرنا هناد بن السري حدثنا ولا اخبرنا أخبرنا هناد بن السري ثقه عن وكيع نعم عن سعد عن س- وسفيان عن إبراهيم بن nan مسعود.
kasari ne ce ko إيه، عن ya سعد sami khilafa ne نعم wazin ce mis'ar ne mis'ar ibn kidam al-baghdadi نعم wanda suke kira mis'ar mushaf mushaf mushaf مم.
ayan da ka san kundi ne shi ka shi wannan malamin hadisi نعم yana daga cikin kissar mis'ar ibn kidam yana da uwa yana ji da ita matuƙa gaya baya son wani abu na aikin shi ko maganar shi ya ƙwarzane zuciyarta yana matuƙa tsoron haka saboda ya san ma'anar faɗin Allah wabil walidaini إحسان
ya kare darasi ya dawo gida sai je zai gashe ta kafin ya je kwanta yara ku sani wannan ɗabi'a ce kafin ka kwanta je ka sallama iyayenka ba sai da safe ba sai da safe ko wani abu da zan yi muku ya yi sauki irin wannan haka da safe tarbiyyar da muka taso a wannan ƙasa mai albarka shine ka ce da iyayenka kwan lafiya ina kwananku mai zan yi amma sai ka iske yara sukan shagala da leƙen ƙyawoyinsu ba mu gana gaida iyaye ko da da safin nan wannan karyewa ne a cikin tarbiyya sai mun koma zuwa ga abin da muka gada na alkhairi don wannan gocewa ta rago ya koma kai sake gocewa نعم Allah ka gyara halayen Mis'ar ibn Kidam da ya dawo gida ya je gaida mahaifinsa. Suna hira suna tattaunawa sai ce hal baqiya ummahu shay'un uqaddimuhu la?" Mama zan je in kwanta ne akwai abin da yari yake bukata ta ce la. Allah ya maka albarka. To ka ji babban burin duk da nake ki kowa ta ce Allah ya maka albarka wannan ba karamin lamari ba ne Allah sai ta ce ba komai je ka kwanta sai dai ina bukatar ruwa ruwa sai ce yanzu kuwa mama ya je kawo wa. yana sauri sai ɗan da ya haifa jikanta kenan مم.
zai mai magana ce kai utrukni jaddatuka bi hajatin ilai kuma gefe kakarka tana nema na kakarka ni kuma mai ɗanta yana zuwa sai gata bacci ya ɗauke ta to nan ne hali na misar ya ƙara bayyana sai tsaya da kofin waka a kanta gashi sun yi ban kwana zai je ya kwanta amma ganin tana da bukata sai rike ainihin kofin ruwa din yantadiru ha an tastaiqi yasqiha min alma yasha da ta ruwa bata farka ba shi kuma bai tashi da ruwan ba har sai da aka ce as-salatu khairun minan nawm da asuba fastaiqadat ta farka ta ce man yaqifu alai wani minan yace ummuhu mis'ar ibnuki mis'ar ta ce alam tanam ba kai bacci ba kaifa alam ummi wa anta bi haja idza stayqasti wa faqadtini in kika farka baki same ni ba fa ranki zai baci ina tsoron ka kai zamanin da aka yi ma iyaye da'a ba zan ce ya wuce babu ba amma sai ka tona sai ka tona ya sha addu'arwa mis ibn kira to kaga duniyar ilimi ta wanzar da sunan shi ga hadisi ga addini ga takawa ga albarkan iyaye Allah ka samu kada nake cewa yana cikin isnadin mu da kuma Sufyan shi kuma daga Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir عن أبيه نعم قال يكشي سمعت ابن عمر يقول ناجي ابن عمر ناجي ابن عمر انك تي ابن عمر وانيني عبد الله ني ابن مسعود فا ابن زبير فا ابن عمرو فا ابن رواحه dukkan su ibn abbas ana kiransu abadila al-abadila wato jam'in ne abdullah abdullah abdullah arabtum yace naji abdullah dan umar yana cewa لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا ga maganar ta zo فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما ya salam shi wannan eh, babban mutum ibn al-muntashir ya samo daga baban shi al-muntashir yace naji abdullahi dan umar yana cewa ga maganar ibn umar لأن أصبح مضطريا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا والله ناقمتي أمواي قري هم؟ da ɓirɓishi na narkakken darma a jikina kaga ya zaba ne kun gane? haka din shi ya fiye min a ce in waye gare bayan na yi ihrami kuma a ji ƙanshin turare na tashi a jikina me aka fahimta abin fahimta saboda tsananin guje ma abin da shari'a ta hana tun da an hana in kasa ihrami ka sa turare to da na yi haka din na saba to gara a ce narkakken darma take take diga a jikina ma'ana gara na ɗan wannan azaba da saba ma Allah a wancan wuri me kuke fahimta tsananin tamassuki irin nasu da tsananin koyi da sunna to amma Aisha sai ta kuskurantar da shi dan a wata waya tace Allah ya ji kan ababan Abdurrahman bai san abin da ya faru ba ijtihadin shi ne ai an gane to sai shi wannan almuntashir sai yake cewa fa dakhaltu ala Aisha sai na je gunna na Aisha فأخبرتها بقوله وكلمة غنى فأخبرتها وأنها هبا لمير واي بقوله وأنها هاكر لمير واي ابن عمر قال الله سينبات لابار زنشن شي uwar mu Aisha kin ji abin da dan Umar ya faɗa shi in dai koyar ga ya sa turare kuma daga baya ihrami wannan jin kanshi din shi ga abin da ya ce da ta ji wannan magana sai ta ce to ai tayyabtu rasulullah ni ko na turara manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam fa tafa ala nisa'ihi sanne kewaya kan matan shi thumma asbaha muhrima kun ga to shi da ya tambaye ta me sai ya tambaye ta neman karin bayani da laifi ne ka bayani kuma sannan ya tambaye ta ne domin ita tana kusa da gindin maganin da ta ga manzo Allah sadaka ta yi tambaya ko yi tambaya saboda ya sami ainihin menene dahir kan wannan matsala kenan kaga amsar tana nuna fatar ibn umar akwai gyara ciki ana aisha tana da wato fatoyi da yawa inda take ma cin gyaran da yawa daga cikin sa tare da kuma karancin shekarunta Allah ya kara mata amin kenan idan za ka shiga ihrami na aikin haji ka riga ka yi wanka ka fesa turare sai ka dinga jin turaren yana tasowa don ba ka da shi kare saboda ai ka sa ne kafin ka yi mai ihrami na'am amma ka riga ka yi ihrami sannan ka fesa turare a'a wannan mushkila wani abu ya faru da ni last hajj da ya wuce 2023 mun taso daga madina daga ainihin zulhulaifa to a hanya ƙauyukan nan da ke tsakanin madina da man kasan za a tsaya a ci abinci a yi sallah ya kaza kaza na sa a yara ko maka maka nufa sai wannan mutumin na gaci allah ba ne ba ni turaren tsari sai me za ka yi da shi ni tambaye ni ce a malam sai na tuna sai ce a nasta maharima a ce wala bara musu ce subhana wala na manta ne bawan Allah da za ka shafa ne dan ya ba na manta sai ce ba kana da irabi na ce wallahi gaskiya a adam tuka din kenan ma summiya al-insanu illa bi nafsihi wala al-qalbu illa annahu yataqallab wai ba a kira mutum insan insan ba sai dan nasiya din shi manto shi to sai mun wa'azi ba kana da irami ba kaga da shi neman kuɗi ne sai ce kawo kawai ga shi ba ka misali ko bu gane bane gane amma bai kalli ribin san ba sai Allah ya kaddara ya taimake ni ban yi kuskuren da na da sai na yanka dabba ku ya salam kwarai kuwa in ka sa irami ka fesa turare to sai ka yi fidiya wannan ana kiransa damu jabra remedial blood kenan sai ka gyara akwai kuma damu shukran shine wanda za ka bayar idan kai tamattu'i ko kai karani aikin hajji banda mai ifradi ba zai yanka ba na'am wannan hadisin kenan an fahimci shi da kyau Ga- istamil
باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه babu da ke magana akan mai janaba yana iya kawar da wata kazanta a jikin shi kafin ya bunko ruwa a kan shi ya bunka ma kan shi ruwa ya kwaro ruwa a kan shi to sai ya ga kazanta misali farcen shi ya dan guntule kaɗan amma ƙarƙashin farcen sai ga datti kuma yana da janaba zai iya cire ƙaunin ko kuma yana da janaba sai ya zamanto dai ga wani abu a jikin shi misali na kazanta zai iya cirewa misali gashin kanshi na'am نعم zai kawo da wani gashi wasu na cewa ai duk kaji wani kaji wani magana wai duk wanda ke da janaba ya kuskura ya yanke farce kafin ya wanke janaba to wannan farcen ran kiyama zai tashi da janaba a jikin shi تو
haka karamin garibi نعم wannan magana ce gaskiya ba kuwa نعم shi yasa a mai da hankali a ringa zuwa makaranta don kar a ringa daukan abin da yake ba fikihu ba ko a ce idan kana da janaba ka je gun mai aske maka ya maka babin kafin ka wanke janaba ta duk wannan gashin kowane sai ya ci ko mai karan gashin kiyama ya ce na hau jikinka ne ba janaba ka wanke ne da janaba su daru gabanka to shi wannan magana ita ma magana ce wanda ba ta da gashin nan kare karbu da shi janabar kai ake kallo ba abin da ke rataye da kai ba a fahimtum?
فهمنا طيب da haka nan sai yake cewa me إزالة الجنوب الأذى عنه إيه.
قبل الإفاضة wato gusar da janaba an gane Mm.
gusar da kazanta kai Qabla- kafin ya zuba ruwa ya kwararo ya bunko ruwa a jikin shi wannan shine tarjama mu ko نعم iqra أخبرنا محمد بن علي Muhammad ibn Ali al-Maimuni ar-Raqi Abu al-Abbas al-Attar قال حدثنا محمد بن يوسف shi kuma yace haddathana Muhammad ibn wa- يوسف ibn Yusuf na
قال سفي قال حدثنا سفيان shi kuma yace Sufyan Muhammad ibn Yusuf shine al-Imam al-Firyabi kenan نعم daga cikin fitattun malamai ne Allah ya kara musu rahama آمين حدثنا سفيان سفيان انا شيني الثوري نعم عمل من في الحديث نعم عن الأعمش شي كما دغ امس سليمان ابن مهران مهران يتجمالين نعم عن سالم صالم
عن كريب كما دغ كريب يارن جل ابن عباس ني عن ابن عباس نعم عن ميمونة ميمونة قالت بنت الحارث الآمرية الهلالية نعم أم المؤمنين مم.
نعم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة وقو
وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما قالت هذه غسلة للجنا- للجنابة wannan daga cikin samfuri na wankan janaba ken da in ka rike shi ka rike samfurin wankan janaba نعم baka da iskali sifofi biyu ne ai. hadisin maimuna wanda hadisi ne wanda yake ainihin sahihi bukhari fit da shi hadisi mai tunda 49 mai tunda 60 da 81 wa haka araftum عرفنا nana maimuna take cewa manzon sallama tawadda yayi alwala ta ce alwalar shi irin ta sallah amma bai wanke kafafun shi ba. bai wanke kafafun shi ba. abin da yi sai ya wanke ainihin gaban shi wa ma asabahu da abin da ke da makwabtaka da ainihin tsiraici na kazantar da ke ba ba a rasa ba bayan jima'i مم.
arabtum نعم thumma afada alayhi alma sannan sai ya bunko ko kace ya kwarara ruwa a kan shi bayan ya kare thumma naha rijlai sannan sai ya wato ya gwamutsar da mana ya kautar da kafafun shi guda biyu ya wanke su نعم qalat sai ta ce hadhihi ghislatu lil janab wannan in kana neman daga cikin sambunokin janaba to wankan janaba ce نعم ya ake yi ne mutum na da janaba ya zo bisa zahirin wannan hadisi wato mutum ya fara alwala ka wanke ko'ina irin alwalarka ta sallah amma kar ka wanke ƙafafunka ka bar su daga nan sai ka ɗiruwa ka kwarara ma jikinka sama ƙasa dama da hagu ka tabbatar ko'ina ya samu ruwa babu ainihin lam'a sannan ka mai da hankali kada wani abu ya taba kuma tsiraicinka daga ƙarshe kuma sai ka wanke kafanka wannan samfuri ne irin na wankan da bisa nasin hadisi to abinda zai taimaka maka kada hannu ya kai ga taba wani rigo shine kila ka sa underwear nan nufin ka sa ko pant saboda akwai yiwuwar hannu ya kai ga taba abinda Allah ta mai za ta warware ta yi kuma in tarore a dalilin tabawa bisa kuskure ne laifi
نعم inna ma huwa ba'atun minka cikin wancan hadisin to idan mutum ya taba gaban shi bayan alwala Allah ba ta warware ba muna da hadisi ruwaya biyu ko ba haka ba مم.
yauwa saboda an su ke cewa ai tsiraicin ka tsoka ne a jikin ka ba ka da iskari musamman in tabawa ne bisa kuskure ibn taymiya sai tara su yake cewa Allah ya rahamshe shi in dai tabawa ne mutum ne da ganganci to hadisin busra kenan in ko bisa kuskure hadisin wa balq arabtum to saboda haka idan mutum ya bi wannan samfuri a wankan janaba yayi samfuri na biyu shine mutum ya fara wanke ainihin ah, gaban shi tukun sannan ya zuba ruwa dama da hagu sannan ya alwala sannan ya bunkarwa a jikin shi misali na uku suka ce muddin kayi niyya wankan janaba ne wankan janaba ne khalas inna mala mal binniya idan kai ka zuba ruwa diyan da kai ka tsara ka tsaf baka da iskali sai dai muna fifita samfuri muhammadi da muka samu da muhammadan style shine kankan Allah ka samu da shi na'am
باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج babi da ke magana akan mutum ya goga hannu a ƙasa bayan ya wanke tsiraici kalmar farji ana itlaƙin wannan kalma farj inda ke mara'un mai suku ɗauri a farj to shine tsiraici ga mace ko ga ɗanami zana ce musu farj نعم ma inda ka ce faraj ka sa fata to mana ta canza ya zama kuma yayin bakin ciki نعم kakan ce Allah marzuquna farajan qariban Allah ka azuta mu da yayin bakin ciki نعم ba da jima shine faraj da fata arabtu عرفنا walam anna al-faraja anna anna menene as-sabr ko ma al-faraj ko ma an-nasr ka sani kullum yayin bakin ciki na tare da sai an yi bakin ciki to inna ma al-usri yusra Allah ka kawo mana ainihin al-yusr fi aqrab waqtin mumkin آمين na'am أخبرنا babi da محمد ke بن العلاء magana afon babi da ke magana kan agoga hannu akan ƙasa bayan an wanke alfarj ci gaba حدثنا أخبرنا محمد بن العلاء abu kuraibin kenan ibn al'ala alhamadani abu kuraibin al-kufi na قال حدثنا أبو معاوية abu mu'awiya mun sha magana akan shi muhammad bin khadim al-tamimi as-sa'di maula al-darir al-kufi na عن الأعمش a'amash mun sha magana kan a'amash sulaiman bin mahran al-asadi al-kahili maulahum abu muhammad al-kufi عن سالم بن أبي الجعد salim ibn abil ja'd an gane ko shine rafi abu asma al-ghatafani al-ashja'i maulahum al-kufi na'am عن كريب quraybin shine yaron dan abbas qurayb ibn abi muslim al-qurashi al-hashimi abi rushdin al-hijaz al-madani na'am عن ابن عباس shi kuma ya samo daga abdullahi dan abbas an kai makuratun da shine sahabin kiyan عن ميمونة بنت الحارث زوج بن النبي صلى الله عليه وسلم matar annabi sallallahu alaihi wasallama
قالت tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه mm.
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يضرب بيده الأرض ثم ثم يضرب بيده على الأرض ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده ثم يتنحى فيغسل رجليه to kaji shi kuma wannan samfuri amma duk ruwa na na maimuna ne ko cewa manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama idan tasala inda yi wanka daga janaba to yakan fara ne ya wanke hannayen shi ciko ya fara wanke mai hannayen shi ثم يفرغ بيمينه على شماله sannan sai ya karkato da ruwa hannun dama ya zuba a hagu sannan sai ya wanke ainihin gaban shi thumma yadribu bi yadihi al sannan ya buga hannun shi kan kasa saboda abin da ya rataye da hannun sai goga kasa to nan malamai na cewa sai mutum ya mai da hankali da irin kasa din akwai yiwuwar abu mai karce mai hannu kaga ai daga nan suke cewa taimawa ma su mai yanfo Na.
da bai zuwa zahirin hadisi ba suka ce dalili saboda kaddara idan ka zo taimama kan kan da ki hannunka da kan kasa kila wani abu ya rataya kwalba ko haki ko kaya in ka kai fuska sai zama matsala to saboda kiyayewa na fata an gane ko yawa wani ba wai zahirin nasi bane amma malamai suna da wato fiqh daqiq wa amiq wa mutama'in sai su fito maka da alla'ali gwalagwalai na ma'anoni hifadan ala sihhatika anta wa afiyatik araftum araf to sai take cewa sai ya buga hannunsa akan ƙasa sannan sai sannan sai ya shafe sannan ya wanke su thumma yatawadda sannan kuma sai ya alwala wudu'ahu lis-salat an gane ko yawwa irin alash irin ta sallah kuma yufriqu ala ra'sa nan ya zuba makan shi ruwa wa ala sa'ir jasadi sannan kuma dukkanin tattashin jikin shi kuma yatanahha sai koma gefe ya wanke kafafunsa biyu kenan wanke kafa biyu a janaba abu ne da yake tabbatacce in kai Allah ka jinkirta kafa biyu sai daga baya ka wanke da irin tafasil da aka faɗa a baya na'am wannan hadisi bukhari ya fitar da shi mai tun da 49 da mai tun da 50 da- da- da ainihin bakwai da mai tun da 59 har wuri sami
babu littida'i bil wudu'i fi ghas fi ghusl al janaba babin da ke magana a fara da alwala a cikin wankan janaba ya jama'a menene janaba janaba ƙazanta ce ta ƙiri da muzu ko ƙazanta ce ta ruhi ko in ce ta ma'ana kai na'am ta ma'ana ce inda ba za ka ce ga janaba na a jikin kai za ka ce ga fitsari ko ba haya shi a ma'ana ne kun gane tana faruwa a dalilin fitar da maniyi a farke ko a bacci to ba sai wannan kaɗai ba ko bai kai ga fita ba inda suka ce hashafa kan kaciya ta ɓuya cikin farji ba sai muni ya fito ba wanka ya waje ba to sun yi wata magana suka ce farjin nan subhanallah na ya macen da ta kai a yi sha'awar ta ne ko ku 'yar ƙarama al'yar billah to sai suka hango ai hikimar ita ce karama jariri ya a'udhu billah me kai ga wannan ba a kan janaba a wurin to suna ganin in dai har tsare ce ta tsare ce za a yi wanka suka hada hatta da wanda yake shedan ya kar- ya kara gamawa da shi mai takun dabbobi waqi'ul bahima wanda shi bala'in nashi ya kai da tumaki yake wannan aika-aika ɗin Allah ka kyashe mu kasar amin
wanka ya haushi to sai suka ce shi ne wasu suka ce in ka zo ta'arifin zina kuma kenan suka ce fi'ilul fahisha fil qubuli aw fid dubr aikata alfasha ta gaba ko ta baya kenan sun yi idrajin liwaqi cikin wannan mona aiki do wanka ya wajen amma shi wannan sai hada kuma da jifan mutum a kai shi can kololon dutse jama'a gari na bin shi da dutse a a haɗa shi da ‘yan wasu mutane annabi lo a turakna fiye ayatan zamzam Allah ce mamar musu wata aya ga waɗanda ke jin tsoron azaba mai raɗaɗi Allah ka kyashe mu da mu amin ka tsare mu da abin kunya jima da lafiya amin arattum na'am hadisi mu na gaba أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله wanne ne mai tarjaman babin باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة Ah, haka yi مم.
na bismillah أخبرنا سويد بن نصر Hmm.
قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها Allah da قالت ya faɗa shi ne ibn mubarak نعم mun faɗi tarihinsa kwanakin baya ko Hmm.
na'am
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده wannan hadithi sahihi ne Ah, al'albani ya fidda shi ah, aura ne kuma ya riga ya gabata a baya hadithin suwaid ibn nasar shi kuma ya ce an ba'ana abdullah an hisham ibn urwa an abi an aishata annaha qalat ta ce manzala sassama ya kasance idan tasala min aljanaba idan annabi ya wanka na janaba ghasala yadda yakan fara wanke hannayen shi ne tukun thumma tawabba sannan yayi alwala wudu'ahu lis-salat alwala shi irin ta sallah thumma ightasala sannan yayi wanka thumma yukhallilu bi yadihi sha'rahu sannan ya sa hannunsa a cikin tushin gashin kai ya tsatsefe gashin kai din tunda laraba suna da lon gashin kai misali ba kamar mu ba misali ko hatta idza zanna zanna huna ayqana kenan na'am hasi amsalsi ya tabbatar da cewa kad arwa basharatahu wato gashin kanshi ko ka ce fatar ka ita ce bashara ya kosar da fata da ruwa daga nan kuma afada alaihi alma thalatha marrat sai ya kwarar ruwa a jikinsa wato shudi ko ka ce sabi uku a bisa dukkanin tattashin jikin shi sa'id tattashi ko ka ce dukkanin jikin shi na'am kenan sunna ita ce lalle wankan janaba tattashin jiki ya zama an game shi da ruwa in ba haka ba sai ya lam'antu kuma na lam'a matsala ce ga mumini na
babun at-tayammum fi at-tuhuri at-ta'ish at-tayammum fi at-tuhuri damantawa cikin tsarki mana ka fara da dama at-tayammu
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن الأ- عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وقال بواسطة بواسط في شأنه كله
a shi wannan mutum abu aisha ko ko ba shi bane shine masruq ibn al-ajdai ana masa alkunya da abu aisha نعم alhamdani alwadi'i alkufi alqadi tabaka ta biyu ne tunda ya gana na aisha kuma ibn hajar yana cewa fiqatun faqihun abidun muhadram muhadrami ne نعم yana shi ya tambayar da aisha wata da yake ce da ita ina so in tambaye ki amma ina jin kunya ta ce saki jikinka ka tambaye ni yadda za ka tambayi matar da ta haife ka li annani laka um ani uwar ka ce sai ce ya ummal mu'min hal ra'a muhammadun rabba nabi muhammad ya ga allah ta ce kai ka faɗi magana da tsigar jikina har ta tashi saboda mamakinta kenan tana masa inkari sai ce a ba Allah ya ce zai ba ta hujja Ai Allah ya ce wala qadar ahu nazlatan ukhra ba Allah ya faɗa haka ba ta ce da shi ansit ana a'lamun nas bi zalik yamin shuru jika na fi kowaye sanin ma'anar wannan aya ta kai ka faɗi haka sai ka tambaya na masu abu ta ce ana a alamun nasu bi zali ta ce ba ana nufin annabi ya ga mala'ika jibril bane sallallahu ya ga ubangijinsa bane kai yana nufin ya ga mala'ika jibril ne a wata sauka shi ne mana nazlatan ukhra bayan da kai ka fahimta ko ga Allah ta ce ya gan shi walahu sittu mi'ati jana wa qad sadda al-ufuq albani fi don hadith ya gan shi sauka ta biyu ko a wani jikon ya ga mala'ika jabra'il ala suratihi al-mala'iki ko malaki za mu ce ne Hmm? malaki sarauta ke zai ka ce mala'iki a yana daga nan sai ta ce da shi ai abu uku duk wanda ya gaya maka ya yi ƙarya salatun man haddasa ka bihin na faɗad a'azama adallahi alfiriya ta koro su duk wanda ya ce annabi ya san gaibi ya ƙarya ta ba da aya duk wanda ya ce da ka annabi ya ɓoye wani abu da aka ce iyar ya yi ƙarya ta ja aya da wanda ya ce da kai anasar salama ya ga Allah ya karya ko haka shi ne masaruk ya shahara da suna abu aisha na'am an gane ko ya sami albarkaci da alfarmar rabar wannan babban baiwar Allah mumina uwa gare mu Allah ya kara mata yadda amin take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yuhibbu tayammuna mastata nabi sallallahu ya kasance yana son damantawa gurgudun hali kenan idan damantawa bata yi ba sai ya haguntar shine dan ya ce tace mastata ko ba haka ba na'am إذا لم يكن من المستطاع من المقدور عليه جناح إلى يعني يعني الشمال اليسار إيه تو أينان سيتبين فجم تيمنا تجي في طهوري cikin tsarkin shi ma'ana in yazo tsarki ya kafara da bangaren da shafi ainihin dama kamar ya kan kafara da wanke hannun dama ne kafin hagu yi kwarar da gaske ai tsarki ne na'am haka wanke kafa shi ne abin da za ka fahimta a nan na'am ba za ka ce a fitsari ta fitsari ina ne bangaren dama fitsari na'am ai ba shi ake nufi fitsari.
na'am a fahimto?
Arfan.
bayi sauraka ya ne cikin wato tsarkin shi fi tsohuri ba wannan kaɗai ba, wata na'ulihi haddasa takalmin shi mana in ya zo yakan fara sa kafar dama ne a takalmi ya jama hazi sunatun ka an haman siya mutum kawai sai fito daga masallaci bai damu da wace kafa ya sa suna ita ce ka fara sa kafar dama ya habibi tana'ul tayammun fi at-tana'ul sannan in ka zo kuma cirewa ka cire da ne hagu abu wannan bisa kiyasi Mm.
aina kamar da aka yi kiyasin shiga ainihin
gida masallaci kai Eh. ko kuma banɗaki kai shiga da kafar hagu na kiyasi a wani sai ne karnar hadisi ba an gane ko na'am wata rajulihi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yakan fara da dama a tarajjul tarajjul shi ta ji gashin kai tarajjul na'am ka ce rajal sha'arau ai sarha tasu to kaga shi kai yana da yiwuwar dama da hagu ai kwarai akwai aljanibul ayman wal janibul aysar alaysa kadhalik bala idan ka zo da ainihin wato ya sunan kum da larabci ne mish mish ko mu mashi daga nan ake kira wancan mata almashifa nema yaran gidan fir'auna wato kitso ko to ana so a sunna in za ka yi kum ka fara da bangaren dama kum ɗinka an gane ko kowane iri ko na ce sunna kar ka fara taje gashin kai daga kashin bayan daga ƙeya ko daga gaba ka bi samfurin sunna na'am ka fara da dama komai naka yi ƙoƙari ka bi sunna alaikum bi sunnati khairil bariya dage ma bin sunna ba karamin abu bane Mm.
kwarai da gaske ka karanta hadisin ummu ummu habiba ta ce naji manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya raka'a goma sha biyu a dare da rana to lallai Allah zai gina mai masauki a janna ta ce tun da na ji wannan wallahi ban daina raka'a sha biyu na nafila ba farilla ba sai na san da zan yi na yi nafila raka'a goma sha biyu Ah, kai ma za ka yi ركعة الفجر أزار ركعة biyu. kafin azar bayan azar ma biyu ka samu nawa rana la'asar kai raka hudu ma ka samu nawa goma bayan magarba ka yi biyu wannan zai gaggare mu a rana wanda ya ruwaito magana daga nana ummu habiba ce ni kuma tun da na ji daga bakinta wallahi ban daina ba shi kuma an basa wanda ya ji daga wanda ya ji daga ce ne mutum daga bakinsa ban daina ba na ƙarshe ce ne tun da na ji daga wanda ya ji wanda ya ji daga gare ta ita kuma daga manzo Allah wallahi ban daina ba na'am
to ya mu sai mu zo majalisin karatu mu ji sunna madaratta madaratta masu gari farko farkon littafin na muku magana misali kan ancu aswaki yanzu duk ajiya ta ji aljihunku misali ina aswaki to masha Allah barakallahu fiik. alhamdulillah ya kamata mu sun abin nan ba fa abin wasa bane Allah aswaki a wuri biyar annabi yake ci wani malami ya tattaro sunnoni wajen guda ashirin ya ce sunanon turikat daga ciki akwai murja ido in ka tashi daga bacci na bada wannan sunan wai ka murja idanunka ila ka ce tuni mana jin gaigayi ba magana da ake da misali suna tsada
kuma ya fi saurin koran bacci kwarai da gaske daga ciki tafiya ba takalmi a kewayen gidanka to kwarai
na
akwai daga cikin malamin suna na san shi ya taba kawo min ziyara annan karo yana fitowa daga motar lakawar shi ba ta kare ya ce na san yadda karo sama wallahi mana Allah mai albarka mana amin
kar ka ɗauka ce to yanzu san tashi da zaman tafi har har har har ya kasa ya kama ba ta kalli abinda ake nufi a cikin compound ɗin ka ne misali lokaci lokaci rayar suna za ka tashi ka ta da yara suna wani ɗaki ɗin ka tafi ƙafa gaba da barefooted suna in ba za mu iya ɗari bisa to kar a ce mun bari kuma gaba abinda ba a samu duka ba bai kyautu a rasa kuma duka da sauransu misali Allah ka samu dace ya rabu da ɗantar da mu hana lokaci fi baƙiya tayyar to bismillah ka kammala hadisin eh wata rajuli nan kaman aski zai shiga wa umi inda ya ce wa tarajjulihi ko ka ce Tarajjulihi.
taji kai taji ya ce kamar aski shi ma zai shiga a fara ta ai shi ne dama ai shi ne magana ai tana'ulihi tarajjulihi an gane ko Na'am.
sai ce bil fi sha'anihi kullihi aski bizo Abu Hanifa ya ce na je aikin hajji yana ganin shi ne Imam al-Akbar kuma huwa bi haqqin Imam al-Akbar Imam Abu Hanifa faqihi ne na nuna masarki Abu Hanifa Mm.
kafin na gaya muku barin gaya muku abu hanifa wata rana a cikin kisoshi aka aurar da yara 'yan mata guda biyu kowace da mijinta da aka tashi kai daki sai aka yi musanyi to lamala bisa kuskure zaidu aka kai mishi maimuna misali Mm.
bakar aka kai mishi aisha wanda ba haka ba zaidu aisha ya nema bakar Mm.
sai aka yaba haka dai kisa ta zo ba ga wasu ka ce a to bai san fuskata ba ne a bakin kisa amma sun kawo nan labarin su ashe mata ne suka yi kuskure suka yi harbe an baya sai bayan kowannen sai ya ji ya kaɗe ta da iyalinsa sai abin ya haifar da wato rudani aka kai fatawa gun aka ce su gano sauri ya ce ina kowanne ya nisance ta ta yi idda istibra'i an gane ko sannan kuma ka sake ta kowa ta koma gun mijinta abu hanifa yana majalisi ya sun kurda kanka ko yan kutu yana caccaka kasa da alƙalami shi ya ji kawai wata bata mai daidai ba Mm.
ya ce ina ba aka bane ya ce ya zami sai ku kira mun shi aka kira ango ya ce kai da ka je ga wannan matar taka yaya ya ce alhamdulillah hankalin ya kwanta da ita shi ma wani jito shi kenan tafi ka je ta yi istibra'i na wancan kwanciya ba za ta mai ku da zina ba saboda kullum shubuha ana taka mata burki a haddi kai Mm.
da shi da bunda idan alhududa Bishu.
bi shubha in kun kare a sake muku dauran aure ko zana da matashi
Shikenan. A canjin ya tabbata.
sun ce ko ta mishi ta kowa ce ta min daidai abin nan
Na.
fiqhu to shine maliku ke cewa inna aba hanifata lafaqi wannan zama da suka yi suna tattaunawa al-haram al-madani aka ce tun bayan magariba suna tattaunawa sai da aka ce as-salatu khairu minan nawm ba wannan cewa duk abin da ya fada tunda ya samu hadisai da yawa wanda ba su kai gare shi ba rahmatullahi alaihi Amin.
yana da kuma ara da malamai ai suka suka kawo da ra'ayi misali Mm.
amma malamai ne na Allah duniya dai ba su mata komai ba Allah ya malam shi za ka ga Allah ya ɗaga su Allah ka samu ya koyi da su Amin.
zamanin ne dai na waɗannan matan kamannin su ɗaya ne ko kuma malam garba malam abubakar Malam Abubakar.
ake magana mun kawai abin da ya faru ya faru yau baka ji malamai suna cewa duk mutumin da kaddara ya zo ɗaki aka aje giya a uzurila a cikin fridge ɗin shi shi bai sani ba ɗaki ne ɗakin shi kuma firji firjin shi amma wani aje mai giya bai sani ba shi kuma da ya shigo faka faka faka kishi ya mangaro shi yana buɗe kawai sai ya sha a shi giya ya sha ba za ka ci a sha giya ba kuma ko ita sha ɗin kuma gashi yana tambele yana mashalo ba za ka yi masa hukunci ba dalili akwai shubha sai suka ce to amma wanda wai aka ce wai ya zo daki ko sai ga mace a dakin dakin shi ne, ya dauka matar ta automatically shikenan sai fada mata suka ce kai da wahala ko gaskiya gaskiya
ai shine magana da wahala baka san matar ka wace to amma shi wannan da dan bambanci ai tunda ya sababbin zuwa ne sabon zuwa ne shi ne bambancin sai to da haka in an nazar muhimmi kwarai da gaske to ka gani ko to ka gani ko eh shi kila mata gwaye ne hasana da husaina in ji mai fadi Allah ya samu dace nan da lokaci ya ko wannan za mu tsaya yan uwa masu girma Allah ya ƙara albarka ya samu dace ayyukan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ta